بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما صار بركاتي قبل كراتن دمكي cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama mance yau muna 29 ga watan rajab hijira 19 afwan ga watan rajab hijira mazala sallallahu alaihi wa sallam na da 1444 wanda ya daidai da goma ga watan biyu miladiya na da 2023 har yanzu har yau ba mu huce ba kan babi na babu fadlil ju'i wa khushunatil aishi wal iktisadi ala al qalil min al ma'kuli wal mashrubi wal malbus wa ghayriha min huzuz an nafsi wa tark ash shahawat kan babi wanda yake bayani kan falalal yunwa da tsauran rayuwa da kuma takaitawa a bisa ɗan kaɗan abin da ya shahi abinci da abin sha da abin sanyawa da kuma bayan wannan na al'amarin da rayuka suke so abin da rai ke so kuma da umarni da barin shawa ana nihin shawar da ta wuce gona da yi idan ban manta ba mun za mu tashi akan za mu tashi a kan hadisin jabir ɗan abdullah bayan mun ɗauki hadisin abi abdullah bayan mun ɗauki hadisin abi umama hadisi na 517 muka tsaya shine inda abu umama yake cewa قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان كنش مكسا إن شيء سازا متاشكا حديث حديث جابر na 520 haka ne ko نعم قال عن جابر رضي الله عنه an samu wani hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala inna kunna yawmal khandaqi nahfiru mun kasance a yakin khandaq muna gini muna rami domin salman al-farisi radiyallahu anhu ya ba manzala sallallahu alaihi wasallam shawara kan yanda za a kange mikiya quraishi da tawagas ahzab domin quraishawa sun yi gayyar rindunoni na dangin kafirai wanda za a zo a yaƙi musulmi sai salman al-farisi ya kawo shawara a zo a yi rami a kewaye madina gaba ɗayanta da rami mai tsawo mai fadi yanda ba za a iya shigowa ba wanda zai iya tsallo kowa ya shigo madina shine jabir da abdullah yake ba da labari ya ce inna kunna yawmal khandaqi nahfiru mun kasance a wannan rana ta khandaq muna gini muna gina fa'aradat kudiyatun shadidatun sai ga wani dutse sakara mai tsananin tsauri ta gitto a cikin rami ana rami kwatsam sai muka iske wannan wannan dutse kuma sabai suka yi suka yi su fasa wannan dutse yake fasuwa barantana a ci gaba da gina وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسك زوجة مزالة صلى الله عليه وسلم سكتي هذه كدية عرضت في الخندق wannan dutse ne ya bujuro a cikin wannan rami da muke yi faƙala ana nazilu ce ni zan je in shiga wurin ba ka ga manzala sallallahu alaihi wasallama da matsayin shi na annabi da manzo amma aikin da ya gagari sahabbai shi yake haka duk yakin da za a yi za ka ga manzala sallallahu alaihi wasallama iya gaba inda zai shiga cikin yaki wani wannan na nuna shuja'a karkashi da kokari da karhi na manzala sallallahu alaihi wasallam sun makama sannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya tashi wa batnuhu ma'asubun bi hajar hali cikin shi a kulle yake da dutse ya karma dutse a cikin shi saboda ya samu karhin tashi saboda tsananin yunwa nam qala wa labithna thalathata ayyam la nadhuqu zawaqan jabir yace sai da muka yi kwana guda uku bamu dandana wani abin dandano ba a wannan aiki da ake fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki diga ko gatari mi'wal makami ne wanda ake kwasa dutse da shi a takaice dai diga a tsabaci fa daraba manzo sallallahu alaihi wasallam ya bigi wannan dutse fa'ada kathiban uhayyan sai wannan dutse ya koma ƙasa wadda take da tafshi layina au ahyam ko kuma mai tafshi dai hayyam ko ahyam fakultu sai na ce ya rasulallah idan li ilal bait mazalar sallallahu alaihi wasallama ka bani izini in shi gida kuma haka tabi'a ta sahabbai suke suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa tayya sai su nemi izinin shi kuma haka Allah madaukake ya ladabtar da su musamman ma abin da ya zamanto ana cikin aiki a ga mutun ya zame yayi tahe shi yasa Jabir radiyallahu anhu ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gida kuma iya da munuha fa qultu limra'ati inan a takaice Zala sallallahu Alaihi wasallama ya ba Jabir da Abdullahi izini ya tafi gida sai ya ce wa matar shi, Ra'aitu bin Nabi sallallahu Alaihi wasallama shay'an ma fi zalika sabr. Ya ce, Na ga tare da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama wani abin da ba a yin haƙuri da shi. Tunan yunwa tana da matsayi, akwai inda za a iya haƙuri da ita, akwai matakin da ba za a iya ba. rashin iyawarta kuma shine mutum ya kai ga halaka in bai samu abinci ba fa indaki shay akwai wani abu tare da ke na abinci fa qalat indi sha'irun wa anaqur ina da sha'ir alkama kuma ina da dabba karama fa zabahtu al'anaqa wa tahamtu sha'ir jabir yace suna kama wannan dabba dan tunkiya ko dan akuya sai na yanka shi kuma nazo na nika sha'irkin wannan hatta ja'alna allahma fil burma sai da muka sanya nama a cikin burma burma tukunya ce ta dutse wanda ake sassaka dutse a yi ثم جئت annabiya sallallahu alaihi wasallam kinan a takaice zabir yanayin sai da aka yi yanka wannan nama aka sa tukunya aka dama wannan kulli na sha'ir za a yi biredi da shi sai na shi na gayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر wannan alkama da aka nike ta aka dama ta ya fara saki kina ya fara kamar yami yami haka walburmatu bainal asafi asafiya ita kuma tukunyar wannan tana tsakanin duwatsu guda uku wanda aka sune ake girkawa a matsayin murhu kadkada tandish kiris yayi saura wannan nama yayin na sai na je na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu tu'ayyamun li manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nayi dan abinci kadan fa kum anta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa rajulun aw rajulan ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai da mutum guda ko mutum biyu inda abincin nan kadan ne qala kamhu yaya abincin yake fa zakartu lahu sina ambata mishi sha'ir ne da dan tinkiya ko dan akuya da muka yanka fa qala kathirun tayyib na wannan abinci mai yawa ne mai dadi ne mai kyau nam qala qul laha qul laha la tanzi'il burmat wala al-khubz min at-tanur min at-tanur hatta ati ka cewa matarka katta gudda naman nan daga wannan tukunya katta sabke tukunyan kuma biredin da ake yi a tukunya a tanda shi ma ka a sabke shi ina a bar shi kan wuta faqala qumu manzala sallallahu alaihi wasallam sai cewa sahabbai ku tashi wai shi Jabir me yace da manzala sallallahu alaihi wasallam da mutum guda ko mutum biyu manzo sallallahu alaihi wasallam sai cewa mutane kumu ku tashi fa qama al muhajiruna wal ansar gaba ɗaya muhajirai mutanen madina mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina da mutanen madina gaba ɗaya suka tattaro wanda suke wajen wannan na gina fadakaltu alaiha sai na shiga wajen matata fakultu sai na ce wai haki kai canki wai haki lafazi ne wanda akwai tausayi kuma da abin da ya zamanto akwai damuwa ciki kakanuka yi na wai haki na جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معه أي من زعل صلى الله عليه وسلم آياته دا مهاجري دا متنان مدينة كي حد وندس كي تردس قالت هل سألك ما تشي سبدا كيف هنكلي سيتا تنبيش تتي يا تنبيك منين زائي قلت نعم جابر سيتي متى إيه لا تنبيه قال ادخلوا ولا تضاغطوا Azu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shigo kuma kada ku yi turareniya kada a matsa juna a yi tunkudaddeniya fa ja'ala yaksuru al-khubza kinan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga gidan Jabir manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka karye wannan buredi ko waina wa ya sha'ala alaihi lahma kuma iya dora nama a kan shi wa yukhammiru alburmata wat tanur idan akhadha min idan ya dauka sai ya rihi wannan tukunya da wannan tanda sai ya rihi su da wani abu wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzu sai ya kusanto ta zuwa sahabban shi sannan kuma ya bude za mu garwaya ta gaba sai da mazala sallallahu alaihi wasallama yayi haka nan dalilin albarka addu'a da yi a cikin wannan a cikin wannan tukunya da wannan tanda sai zamanto iya lullubewa ne saboda albarka ka ta huta falam yazal yaksiru wa yaghrif hatta shabi'u mazala sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba iya karyar wannan biredi iyakar wannan nama har sai da sahabbai gaba ɗaya suka yi koshi wannan na karantar da mu mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da albarka tabbatatta daga manzo sallallahu alaihi wasallam dan abu kadan zai yi addu'a Allah ya sanya albarka cikin shi kowa da kowa ya koshi kuma sai da muka ga kusan wannan hadisi wa baqiya minhu mutane suka ci suka koshi har sai da ya saura faqala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuli hadha wa ahadi ki ci wannan abinci kuma ki kyauta da shi fa inna nasa asabahum maja'atu domin mutane yunwa ta same su muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina hallo a cikin kalkashin wannan hadisi zamu fahimci kokari da jajircewa ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da abin da yake tare da su na yunwa da wahala ba su bar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su bar yin abin da zai taimaka wa addini ba sannan kuma falala ta Jabir bin Abdullah da matashi fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya kala Jabir Jabir bin Abdullah yace lamma hufira al-khandaq ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan yace lokacin da aka gina khandaq kuma niyan nan ko rami ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam naga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khamasan tsananin yunwa fankafa'tu ila imra'ati sai na koma wajen matata ai raja'tu fa qultu hal indaki shay nace mata kina da wani abu fa inni ra'aitu rasul bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khamasan shadidan domin na ga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yunwa mai tsanani fa akhrajat ilayya jaraban fihi sa'u min sha'ir sai ta huddo man salka wanda akwai tiya guda ta sha'ir walana buhaimatun muna da kuma ɗan dabba ɗan tunkiya ko akuya dajin wanda tare yake da mutane bai ya tahiya kiwo dabbar da ta saba da mutane ba ta zuwa ta je ta yi kiwo ko da lokaci tana tare da mutane sai ake ci a dashi fa zabahtu ha sai na yanka ta wa tahamtu sha'ira sai na nika alkama fa faragat ila faragi sai zamanto na koma zuwa aiki aiki na ya kare wa qatta'tu fi burmatiha sannan kuma na yayyanka wannan nama a cikin tukunyarta sun ma wallaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce fa qalat da zan tahi sai matata ta ce min la tafdahani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'a kada ka kumyatar da ni game da manzala sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi me take nihi abinci wadan kadan ne kakka gayyato manzala sallallahu alaihi wasallama da mutane a zo abinci ya kasa isa kuma in su kuma aga kasawa ta fajituhu fasarartuhu sai na zo na rada mishi na faɗa mishi akan ba wanda ya ji فقلت سنت يا رسول الله يا مزا الله صلى الله عليه وسلم ذبحنا بهيمة لنا من ينك ان تنكيم كو ال اقيم وطهنت صاعا من شعير كما نانك تيا غدا شعير فتعال انت ونفر معك kazo da kai da wasu ƴan mutane tare da kai su kuma nafar daga mutum uku zuwa goma zuwa tara fasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga muryar shi fa kala ya ahlal khandaq ya ku mutanen khandaq inna jabiran qad sana'a su'ran saurara jabir yayi abinci fa hayya hala to hoku tahu bikum kakka majikin ku taho dan sai da ya gayya sallallahu alaihi wasallam da jabir radiyallahu anhu sai da zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali a ɓoye raɗa mushi saboda abin ɗan kaɗan ne ina ga mutanen handak mutanen madina da mutanen da muhajirun da wanda ma ba tare da su ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi ce la tunzilinna burmatakum kada ku sabkar da tukunyanku wala ta kuduzinna ajinakum kuma kada ku maida wannan abin da kuka kwaba biredi hata aji aji aji a har sai in nazo fajitu jabir sai ce sai nazo wa sha annabi sallallahu alaihi wasallama yaqdumu nasa manzo sallallahu alaihi wasallama yazo iya gaban mutane iya shugabantan mutane hatta jitum hatta jitu imra'ati har sai da nazuwa ta nazuwa matata faƙala ta ce bika wa bika Allah ya da kai abu kaza Allah ya da kai abu kaza kamar tana zargin jabir ta yaya bayan ta mai wasiya kai ya gaya wa mutane da yawa kuma yanzu gashi ya gayyato mazala sallallahu alaihi wasallam da dukkan mutane fa qultu sai nace nace mata kad fa'altu alladhi qulti na aikata abin da kika faɗi ba dai in ce ba mutane ɗan kaɗan da manzala sallallahu alaihi wasallam na gaya mishi sallallahu alaihi wasallam فأخرجت عجينا ستفتد ونا قل لي فبصق فيه وبارك وزال صلى الله عليه وسلم ييتو هي أتكنشي كما ياي البركة يسنى البركة يا الدعاء البركة الله يوا ونا أبو البركة ثم عمد إلى برمتنا سنية كيغا يجي وجن تكنيمو فبصق ييتو هي وبارك يا الدعاء البركة ثم قال سنيتي id'i khabizatan faltakhbas ma'ak kirawo wadda take tuya tayi tuya tare da ke ta taya ki tuya wadda za ta miki ta taya ki yin bread waqdahi min burmatikum kuma ku kunna wuta daga tukunyar wala tunzuluha kuma kakku sabke ta ku dai ku ta dafawa wahum alf su mutum dubu ne ku duba ku gani yau fa uqsimu billahi la'akalu hatta tarakuhu wan harafu jabir yake cewa ina rantsuwa da Allah sai da mutanen nan suka ci suka koshi kuma suka bar shi sai da suka yi saura wa inna burmatana lataghittu kama hiya kuma tukunyar mu tana tawalwasa da kama kamar yadda take da abinci kamar da dai duniya ba taba taba dauka wani dauka wani abu a cikin ta wa inna ajinana la yukhbaz kama hu kuma biredi mu ba a gushe ba ana ana soya shi ana dafa shi kamar yadda yake wannan na karantar da mu mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren addu'a kuma Allah ya karba addu'a shi da sanya albarka قوله عرضت كدية يتي وندوس يا بجر بضم الكاف وإسكان الدال أوا كاف ضم سنا أوا دال السكون دوري وبالياء المثنات هما أيوا يا ديا ودتكي ديا بيو تحت wannan shine mun sha faɗi wannan dabt bil huruf da haka ake ake dabtun kalma وهي قطعة غليظة صلبة wani yanki ne na ƙasa mai kabri mai tauri min al'ard daga ƙasa la ya'malu fiha alfas wanda ga tari bai ya aiki akan ko ka sara daga tari ba ta saru wal kathibu asluhu tallu ram kathibi kinna aslin tudun tudun ƙasa والمراد هنا صارت ترابا ناعما kina ammunuha anan sai wannan dutse ya kasance kasa wadda take mai tabshi wa huwa ma'ana ahyal kuma shine ma'ana ahyal kinna wal asafiyu al'ahjaru lati ya kunu alaihal kidr su ne duwal wasan da a kansu ne ake ɗora tukunya murku kinan na dutse wa tagatu tadagatu ai tazahamu shine turareniya da tunkudaddeniya wal maja'atu alju maja'a kina ana nihin yunwa wa huwa bi fathil mim maja'a awa mim fataha wal khamasu bi fathil kha'il mu'jamati wal mim awa khamida da mim a mata fataha shine hallau alju tsananin yunwa wan kafa'tu ai in kalabtu na koma wa raja'tu shine dai na koma gida wal buhaimatu bi dhammil ba tasghir bahma kinan buhaima al kalamar dabba tasghiri ne kalamin kalamtar da dabba ne wahiya al anaq shine dan tunkiya ko dan akuya ko dan rakubi ko dan saniya karami bi fathi al aini wad dajinu hiya allati olifatil bait alafatil bait dajin kine ita dabbar da ta saba da gida da zaman gida ba ta zuwa kiwo wasu'uru at-ta'amu alladhi yud'a an-nas ilay shine abincin da ake gayyatar mutane domin a ci wa huwa bil farisiya kuma wannan lafazi ya zo da farisanci ne wa hayya hala ay ta'alu kuzu ku tattaro wa qawluha fadatta da tace bika wa bika ai khasam khasamtuhu wa sababtuhu na mai kusuma kuma na bace shi li'annaha i'taqadat anna alladhi 'indaha la yakfihi domin tana ta kudure cewa abin da yake wurinka ba zai iya isa wannan mutane ba kuma ta riga ta gaya mishi kai ya gayyato mutane da yawa فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه فاستحيت ستجكنيا وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزة الظاهرة والآية الظاهرة كما سيقول يقريتا أبن الله مدوكي جرم ممنزنشي sallallahu alaihi wa sallama na mu'jiza bayyananna da aya wadda ta zama to karara basaqa ai basaqa yayi tofi kenan iya zuwa da sin iya zuwa da sad wa yuqalu aidan basaqa kuma iya zuwa da zal kenan maimakon wurin sin ko sad sai a sa zayyun bazaka salasa lugat halshe guda uku ne kuma kowane kawai ya yi wa amada bi fathil mim ay qasada shine tashi ko nuha kanahi wani abu wa qadahi ay igrifi shine ki kolhu wal miqdaha al mighrafa shine abinda zaka kolhu ko moda ko babban wannan cokali na abinci abin da ya kama da haka ta gittu ai ligalayaniha sautu tana karanta walwasa wallahu alam mala ya ce allah shi ne mafi sani akwai sauran lokaci lokaci ya yi abinda muka wadai daidai allah ba mu lada na muka yi kuskure allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك